نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna talata goma ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyu ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da tara Shirin da takwas ne ko? Shirin da tara ne yana gani Shirin da tara cikin littafin fikin suna na asaidu sabik ganin darasi da ya gabata muna cikin bayanin na mas'alar wanka na mai haila ko janaba kayan nan akwai tambaya ce tana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a rak'atay al-fajr a rak'atay al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya karatu kusan kala uku iyayenta kala uku wani lokaci yakan takaita daga fatiha kadai fatiha kadai har aisha take cewa ma yanda yake yin da sauki ina gama an ya karanta fatihan wannan misali ne na yadda yake gajartawa kan domin babu sallah ba fatiha kenan yana takaitawa fatiha kadai rak'atul fajr yakan karanta raka'a ta farko qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu raka'a ta biyu qul huwallahu ahad yakan karanta قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إسماعيل هو ذكر شيء تا بقرة آية 136 أركعة تهرقو تبيو يا كرنتا فلما أحس إسلام من كفر قال من أصحاب الله قال هو هواريون أن أصحاب الله آمنا بالله وشركنا مسلمون سوى ديوانا وتا سورة وتا مسلم أنكا وإنا كانت تقول تعالوا لكن متسابين وبينكم sunan suna abin da yake karanta kenan na wata karatu kusan kala uku duk wanda kai ba wani matsala da ya takaice ko fatiha kaje ka tsaya ka tabbatar da sunna ko karanta kuliyakin ko wancan ayoyi ta bakara 36 36 da ta ali imran aya ta 52 sai yana ga wannan sunan da tambaya da akawo sai kinan ci gaba da karatun ƙarshen hadisinmu na asma tawa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan wanka na haila yace mace ta dauko ta khuz ihda kunna ma'aha wa sidrataha wa tatahuru bihi wa tusinu tuhur thumma tasubbu ala ra'siha fatadluquhu dalkan shadida nan ya so ya bambanta maka yanda aka yi so wankan haila an yi kulawa ko tsanantawa wajen wanke kai ya ce ta ɗauko ɗayanku ta ɗauko ruwanta da a wancan zamani an ce sidrata kamar ka ce sabilinta ko omo ko sabili dai abin magariya tana matsayin sabili ne a wancan zamani kama suka ce ta samu ruwa da sabili wannan ruwa wannan shine hujjar da ake kawo cewa shigar sabili a cikin ruwa baya ɗauke matsayin ruwa tsahir mutahir in dai sabili ne in dai ba ce ruwan sabili ba kuram in dai don shiga sabili cikin ruwa bai ɗauke duk da masala da ake samu a mazahaba duk da ba imam ba ra'ayin imam malika ba ne ba cikin malikiya suna ga cewa kurin ruwa daga ya canza a ɗanɗano ko wani ko kama ko ma da mine ne iske wannan ruwan bai arwala alhali wannan masala ta canzawa ruwa da abin da yake ɗahir a ce daga kama ta canza ko wani ya canza ko launi ya canza ba babu wata magana ba ta da wata madogara a sunna wartaka wannan bayanin ɗauke tsarkin ruwa daga canzawar kala ko warin shi ya canza saboda ruwa yakan canza kala dalilin wurin ajiye shi misali yanzu a nan inda ake ajiye ruwa a cikin tano kowa san tano iya balle da rani za ka ga ya jajajen ruwan a wancan magana zai ce maka ruwan tano ɗan ya yi can ya yi ja bai a ruwanla wannan ba gaskiya ba ne canzawar shi da ma'ajiya ko a fiƙi suna kawo tudur mukus a wuri cimawar shi a wuri da ya canza ko majira ma inda ruwa ke bi misali ga ruwa ga matatarar ruwa can inda yake bi ya je akwai wata jan ƙasa ko laka ko wani abu daban ko barkiya ko wata kanwa inda yake bi hanyar shi ce sai ya samu wannan kalakin ko ɗanɗanan ko warin wannan bai canza ɓangancin ingancin ruwa don ya canza da irin wannan ababe balle don magana ta zan kace wannan kamace yanzu wurin tafki ai ba haka rosar ko ba wurin tafki dalilin ai ya fi ƙasa ne ko ƙwarki ya yi wani hori-hori gancin kamar madara madara ma ya ce don ya canza ba a komi da shi da gaskiyar magana muna kware kuma tatawa kai wajen matsalar ruwa alhali ba haka ba ne canzawar ruwa yanzu misali a a can dama akwai salka duk wanda ya san salka fata ce ake jemewa a sa ruwa ba yadda za a sa ruwa cikin salka ya jima bai ɗauki warin fata ba in dai kamka ce canta haka da haka ga mutum yawan shishi na wani shishi ya ji kamshin wani abu a so na ra'ayin yau da yanzu a rawalla iya shishi kawai ya ji wa daga shi dan wani kaɗan kuma ruwa bai a rawalla ba kai wahala ne to zana zai sabili aka ɗauko annabi ce ma a nemo sabulin kusa kuma wanka ne na na haila haka ana mutuwa kuma ce ai wannan ruwa sabili ki dauko ki yi tsarki da su ki zuba akan ki ki wanka kuma da sabulin a ciki shi yasa an kadi ba asali ruwaya da take kawo mas'alar na illa ma ga tsamu aw launu aurihu duka ruwayar gaba daya ba irin ta zo ruwa sinadi ingantacce to tunda bai inganta ba amma an ce shi na tana mas'ala wadda jamhur suka yi fatawa akan wata mas'ala wadda babu ruwaya ingantatta akan ta kan wannan mas'ala ce amma nan madogara dan addini akwai ijma'i da ake cewa ba sai ko ba nasan Qur'ani ko sunna ana ta ijma'in al'umma ijma'i jamhur ko ijma'i al'umma san haɗu duka ijma'i ne na al'umma akan duk wanda ya canza kala ko ɗanɗano ko wari amma da bi najisin inda najasa ne su suke magana najasar da ta canza ruwa ya ɗauki warinta ko ɗanɗananta ko kamanta shi ne suke magana suka yi ijima'i kuma kabu da karɓaɓɓe duk wanda ya canza kamar shi ko ɗanɗano ko wari da najasa baya tsarki ba tsarkake a ruwa da najasa ba amma ba da abu ɗahir ba dan ya canza an sa mai gari an sa mai sabili an sa mai kaza a wannan ruwan in dai amin sunan ruwa sunan shi ruwa bai hana arwalla ko wanka ko tsarki da shi wannan jamhur hakan haka suke wanda ya karanta karatun mu na bulugu maram rashin wannan ruwaya haka kuma hatta imam malik iya da sauki akan sauran inda mutane ke ɗauka wasu malakawa wanda ya karanci izziya tabu tahara ko almiyah babu almiyah zaka ga iya maganar akan cewa idza waqa al-ma'u fi anath fi zama al-ma'u najasatun ce kaman kadat wudu kadat misalin da lafsin da yake magana idan najasa ta hada cikin makayi najasa kadan cikin makayin arwala ko na wanka yace amma bata canza wannan ruwan ba kana kallo tsari ne daga yawa ƙararin ƙarya matsayin ta sakarar ce amma da ta haɗa ruwan ya ce a ƙaramin makayi kamar abin arwalla ko na wanka ya yi wutsari ɓarin ɗan ɗigo a ciki ya ce wannan ruwa in dai wannan wutsari ko wutar dasa ba ta canza wannan ruwa ba yadda yake ruwa ya ce ba abin da zai hana a yi tsarki ko wanka da shi illa samu wani shi ya yi ala istibawa haka imam malik wannan iya maganar najasa me dan bata canza ba ruwan wannan shine fikir imam malik duk da mai risala ya saba ma wannan abu mai risala shi wanda mai risala ya dauki bikin ra'ayin ibnu qasim cikin malikawa shi mai risala da ke ra'ayin suhunun shi ya ka shi suhunun cai in dai ruwa bai kai kullatin bai kai ba misali tulubi za a ce ya kai mai yawa kamar makayan arwalla ko na wanka shi ne risala ne kawo inda ruwa ya hada cikin najasa cikin makayan arwalla ko wanka ko da bai jirkita ba wannan ruwan bai arwalla wannan ra'ayin sunu ne ya saba ma ra'ayin imam malik ya saba ma jambo na mazahi dan a gaskiyar magana yanzu muna magana in dai abin da ya shiga cikin ruwa sabili ne wani abu da an sa cikin ruwa bai doke ingancin ruwa iyanan ruwa ne mai kyau tsaki mai tsakakewa kwa aka ba kanka hada wajen shaƙe-shaƙe kushin cikin shi ne kuma balle ruwan kano ruwan abu ruwan salka roma ya dole zai canza da inda aka ajiye shi wannan kuma ko da fiye malakiya sun kawo canzawar ruwa da makwabtaka hatta makwabtaka da an ce yakan yi misali ruwa kusan da yake akwai tarare kusan a kaya wani abu mai kamshi wanda ya yi wannan kamshin makwabtaka da ruwa ya ɗauki wani kamshin ko a cikin malikiya suna ce wannan makwabtaka bai canza komi don ruwa da kamshin wannan abu alamudu zubna cikin magana ta wanka na jan na wanka na haila annabi ya bada umarni ku sa sabili ki doki sabilin ki da magar da kai da magar yake da ruwan ki ki tsarkaki tsarki da shi kyau da tsarki yace ki zuba ruwa sun mata suba suba ala ra'siya ka zuba ruwa akanta fatadlukuhu dalkan shadida shi ne magana ta mu a kaga a haila ta can ta cuɗa kan cuɗawa mai tsanni ƙwarai kenan a haila ƙwarai ana shi ne mas'alar da muke so mai magana kanta mas'alar sun ce kai na mai wankan haila shin wajibi a sun ce kai ko ba wajibi wannan mas'ala ce ta share wajen malamai don saɓanin malamai amma gaskiyar magana idan mun diba nan ai magana ce ta wankan janaba ta wankan haila amma bai ce mata sun ce sai ta ta zuba ruwa ta ɗauki ruwa ta zuba ta cuɗa da kyau a ta bai kushe inu za su yi har ruwan ya kai tsakaka asalin gashi su mata suba alaihar ma kuma ta zuba ruwa ta yi da wankewa kaga a nan ƙarara ba magana sun cewa me ya kawo me masa'alar sun ce kai ina ta zo masa'ala za mu gane wajen mazhaba jamhur imam abu hanifa imam malik imam shafi duka suna kan cewa babu wajibcin sun ce kai a wankan haila wannan guda ukun gaba daya imam ahmad ne da wasu cin tabi suka dauki cewa wajibi sai an sun ce kai a wankan haila me yasa jamhur ko malamai da dama duk da ta albani ya karkata wajen sun ce wai amma wai mu gane me masalar karara duk mai kama ruwaya da bai kama ruwaya nan salasalama a kan wankan haila ya ce wankan haila sai an sun cika ba mai kama ko masu ra'ayi mai madogarin magana abinda ya zo hadisin aidin da aka yi akawo hadisin Aisha radiyallahu anha lokacin da aka zo mu aikin haji Aisha radiyallahu anha Allah kaddara sai haila ta zo mata haila ta zo ma Aisha annabi shi bari iske tana kuka tana kuka a inda take zaune he gano akwai matsala yace anufisti ma'ana kin samu jini ne ba tace na'am yace me kike kuka wannan abin Allah ya dora ma diyan hawa al'ada ta jini sai ce mata da'i umarataki wa qudi sha'raki wa matashiti wa katasidi yace maganar umara yanzu ke barka amma ki sunce gashinki ki tsehe gashinki ki wanka wannan annabi ya mata wannan magana akan wanka na harama na shiga aikin haji kada yace ifa'ali ma fa'al haji gar al'adatu tafi bilbilbait yace duk abin da alhaji yake aje a yi da ke ake haji amma abu ɗaya ne ba za ki yi ba ba za ki yi ba ɗawafin ka'aba haka aisha ta biyu su aka je duk aikin ba ta je tawafi ba ta yi umara ba a wancan zamanin aka wuta da ita mina aka yi kwanakin mina aka je arfa da ita aka damza duk abin da ake aka yi da ita daga bayan kai waccan labarin waccan umara da annabi sa ya bata dama ta Abdurrahman dan uwanta kenan wannan shine asali kenan annabi ba akan wankan haila bane ya kawo wannan masala ki since gashi to za a kashi wajibcin shi akan wankan haila sai jamhur suke kan cewa ba wajibi bane ibnu qayyim rahimahullah yana cewa shi iya ra'ayin asince shi yake cewa idan an ba da umarni a since a wanka ba na farilla ba yana ganin farilla shi kuma tsaya da imar ka yi ɗaliban ya gane magana ɗan wani almuhim wani ba wani rigima ba ne ba shi ne kama mai kisan sai ina abin malin da yake cikin sai kisan aka cewa al'ahawar kurin abin da ya yi kurin a since shi ya yi amma magana wajibi ce a ce wajibi ne fa'inta ce da wasu cikin magabata a ta ina ga cikin fatawar bari na Hamza bin Hajar kan mas'ala suna kan cewa mustahabi ne ba wajibi bane ba amma dai a sincin shi yahi amma gaskiya ka ji dai maganganu wanda suka zo akan since gashi a don abun da wani maganar sabani yanzu kullun idan zai yi abin da ya sauki a kauce masa sabanin a since amma wanda bata since ba ba ka cewa ba ta da wanka shine magana kai ita magana ta jamhur kuma irin su Usaimin su bin Baz da yawa haka suke kan wannan kan ba wajibcin su cewa ilalin istibab kuma ƙware kun ji dalilinsu ne a taƙaice wannan masala ce dai wanda a sincin shi ya yi a marishin sun ce ya ba a ce ya bata da wanka suke magana Allah wa hala sai a karatun musabo shi ne masa'il ta ta'allaku bil gusul masa'aloli wanda suke da alaƙa da wanka yace juzu'u ghusl wahidin min haidin wa janaba aw an jum'atin wa 'id aw an janabatin wa jum'a idha nawa al-kull liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna ma likulli imrin ma nawa bayan inna al-a'mal binniyat yace ya halitta yana yiwa ya halitta ayi wanka guda kina da janaba haila ta zo ko da haila janaba ta zo ko juma'a da idi suka kama ko janaba da juma'a suka kama ai wanka guda iza na walkul in kai ne su gaba daya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innama likulli mar'in ma nawa mutum kowa abin da ya niyya shi ne zai samu wannan magana a talibani ya yi raddi ko ɗan tsokaci kan wannan magana cewa wannan kalma da yawa hatta wasu 'yan bida suna kawo wannan magana su dogara da ita saka bida su ba duka aiki ba niyya ta kware take gyara shi niyya ta kware sai in ta dace da shari'a niyya ba ta gyara bid'a ba ta gyara sa'o misali ya ce ai an gan shi iya zuwa gidan karuwai iya jimawa a ce ta ai saboda zumunci ne ko don an tare da su yawa a sun gyara a gani a ce ta gyara ta zamantakewa ya zamantakewa ya yi halitta maka niyya da su ɗan bida da ke bida a ce ka yi san Allah ne ko saboda san Allah ne yake yin ta san annabi ne yasa muke yi shi na aisha ta suke cewa aiki zai to khalisan sawaban sharadin aiki da takawa khalisan sawaban ya zama to ainiya ta kwarai kuma ya daidai da sunna a ta mai risala da ya kawo imani kauli ne bi lisan wa amal bi qad bil qalb imani kalma ce halshe yayi zuciya ta zuciya ta aqida ta kudura kuma ya zama to an yi aiki daga babuwa sauransu ai duka ya bayani wala qawlu wala amru wala niyya illa bidda maka sunna ko yace duk kai kai ce kai magana qawli mai kyau yace kai itikadi mai kyau kuma kai aiki kai aiki duka he ya zama to da sunna kenan da itikadin ko kai niyya ta kware sai aikin da kai in ya da sunna kenan abinda shari'a ta ka ba niyya ka bada baka shi sai yanzu misali kamar masu ganin cewa ba wata hujja kan wannan yanzu misali a tsarin su da su muna zan sauransu a taliban ya kama sa'alar cewa kana da ramuwa na watan ramadan ba ka rama ma ga ramadan yanzu yake ne da ramuwa da nan ko shi ne ta abin hili ta bada ya suke abin ne ce ramadan ya zo kan wata guda zai niyya na wajen da zai ramadan da wancan da na bana da yan gama sai niyya guda tunda niyya ce niyya ta bani su yayi ka zo sallah ana sallar asar baka yi azhar ba duka raka hudu ce yace na niyya zuwa asar duka sallallahu akbar shikenan yace me yasa nan ka san a hili baiwa yace me yasa ibada ce kowace mai zaman kanta wankan janaba ibada ce mai zaman kanta haka wankan haila haka wankan juma'a kenan wani bai dauke wani kan haka in su jabir bin zaid in sa sanar basari in su qatada in su tawus sai mamu zuri da akan haka tabbatar da kan albani ji kama ba wani magana wani magabata malaman tabi'ai da ka ruwaya hadisi na sahabi abu qatada radiyallahu anhu abu qatada ruwaya hadisi na hasan ya zo gidan nan shi ran juma'a iya wanka yace wankan da kake in wankan juma'a ne bayan kai a ga wankan janaba ne bayan kai juma'a da ba kuna ce abu ka tada mashi maka nan shi wa fatawar shi wankan janaba da juma'a ba a guda kowanne a yi nashi saki da magana mahi ƙari cewa janaba ta kama ga haila ta zo kamar da suke hasan ba saka imamu na ka iya ka imamu a tsabi na bira ba mace ce ta zo tana da janaba kayan ta wanka na janaba sai haila ta zo abin da ya a nan za ta yi wankan janabar kai tsaye a lokacin da in su kuma ta kuma haila ya ta yi jiran lokacin da haila ta ƙare ya ta yi na haila shi ne magana kan zahar magana yanzu janaba ta zo an sa maganan kayan ta yi wankan janaba sai haila ta zo ko wata ta yi haila ta ƙare ba ta yi wanka ba sai janaba ta zo ana samun hakanan shi ma sai ta yi na hailan kuma ta yi na janaba daga baya sai wanka bi a jere yadda za ka yi sallah zaune asar daban-daban ko ne shi magana wantaki gaskiya ta yi zama dai nutsuwa da ɗauke abin da yake wajibi a kan mutum to shi amma a sai da sabit iyakan ra'ayin masu ganin cewa kowanne za a mishi wanka aka gama su aka gama biyun aka yi wanka guda ya yi Allah Allah mun ji dai bayani to yanzu bayan ya kama ka wannan mas'ala da take da alaka da wanka ta kenan shi zai iya kan wanka guda yana wanka biyu an kai niyya shi akan haka suka yake Allah gafarta man gaba daya yace idza qatasala min aljanaba wa lam yakun qad tawadda yaqumu alghusl an alwudu qalat aisha radiyallahu anha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل وعن ابن عمر رضي الله عنه nan da abin da ke ruwayar yace idan mutum yayi wanka na janaba ba tare ba da yayi arwala yayi wanka da haduka gaba daya wanda babu bambance arwala da wanka ko yanzu ba ruwa ya niya gaba daya to wannan annabi sallama kenan bai arwala bayan wanka na abin da ke ciya an kai nan shi fikirin da yake kawowa ga ruwa da ya kawo kenan idan mutum ya yi wankan janaba biya a walla ba ya ƙomul gusul an rudu wanka na janaba ya ɗauke a ruwalla babban so ya take ƙaramin sau tunda shi babban tsarki ne kenan a ruwalla tana ƙasashe ko da ba kai a walla daban ba to wannan wankan ga na janaba bai buƙata ka yi a ruwalla bayan shi shi ne ka magana aisha radiyallahu anha tana ba da wata annabi sallallahu alaihi wasallama bai yin arwalla bayan wanka ina wancan wanka da yini sunan iya ya kama ka ce ma ai annabi yana arwala a wanka na janaba ko dina kunnan ta ta bai arwala bayan wanka wani wanka ne shi ne yake da kofa kan magana miji alabda abdullahi bin umar yake cewa radiyallahu anhu yace annahu qala qala da rajul qala lahu inni atawadda ba'd al-ghusl fa qala law qad ta'ammaqta wani yazo cewa abdullahi bin umar ni ina arwallah bayan na kare wanka na janaba sai na arwallah yace zakarta amma ka ta kware kai shishigi shishigi ne me kawo arwallah a bayan wanka wa qala abubakar bin arabi lam yaqtalif al ulama ala anna al wudu'a ba'd al ghusl ala lam yaqtalif al ulama ala anna al wudu' dakhil tahta al ghusl وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليه ابن عربي ke cewa malamai magabata ba su yi ba saɓani akan cewa arwalla tana ƙalƙashin wanka niyya ta janaba ta ci ƙarhin niyya ta ƙaramin tsarki niyyar janaba da kai wankan janaba da kai ta ɗauke wancan wataƙadda tana hukumci akan maganar tsaramin tsarki na arwalla li'anna mawani aljanabati akthar min mawaniha domin abinda janaba tana yahi yawa akan abinda arwalla ta hana rishin arwalla hana fa da hadal aqall fi niyyat al-akthar wa ajza'at niyyat al-akbar anhu yace sai karaman niyya ta shiga cikin niyya mai yawa kuma karamar niyya ta shiga kasan babban niyya wannan duk da ya kawo magana ta ikhtilafi akwai malamin suka yi saɓani suka ga ainihin amma jamhur mahiyar malamai magabata akan ɗaya an aka yi bai buƙatar a sake arwala bayan wanka akwai masu ra'ayin ba su ra'ayi murju amma akwai masu ganin da ce wani magana akwai saɓanin masu ganin saɓanin illa an rantar da su mahi yawa sun tabbatar da cewa kuma an samu ruwa na salama ruwa musulun wasu cikin kabila suka mai magana suna da matsala ta ruwa sauransu ya zami wankan janaba na ce ko idan ka ɗauko ruwa ka wanke a nan kurin ka zuba a kanka ka wanke kurin ka kwada ruwa sauran jikinka annabi siffanta ruwa cikin ruwa cikin sai musulun sun sai ruwa tabbata annabi sun mata masa wanka wanda babu arwala a ciki ya ce kuma ya shi kenan na ka taƙaice ko da a fiƙin malikiya mutum ya karanta zai ga matsalar yin an kai wanka ko da baka yi ba arwala daban-daban janaba wankan janaba ya ɗauki arwala kana iya sallah da dukkan nau'in wankan janaba da kai ko ne illa wani asalar istibab ne an so a gabatar da wuraren arwala akan sauran wurare kun za mu gane hatta inda ake yin arwala kahin wankan janaba ai mun diba ana gabatar da wuraren janaba ne a fara wanke wuraren arwala kai ai an aka zo in ka wanke wuraren arwala a wankan janaba ai an ka zo wani zuba ruwa baka wanke baka wanke wuraren kace su masu a fata ala sa'ir jasadi annabi da yaro Allah sai fara ruwa ala sa'ir jasadi akan sauran jikin shi kenan wuraren arwala hara wanke su ne ake ba kun ba zo a sake a an aka wanke su a rula za a yi gabatarwa an zo wanka kurin za a wanke inda ba a wanke ba a wala shatta ya fara ruwa a saurin jikin shi sai ka ce ma shi wankan janaba wuraren arwalla ne ake uku uku amma wanke sauran jiki gaba da baya kawahuwa da cinye sauransu ba magana uku daidai ne kun ta ake sun a fadar ma na kun da ya wanke a rola garola muna ce ya kwara ruwa a sauran jiki ba ba inda kaya uku inda ake uku uku a wankan janaba a wanke gaba abuwa na arwala ne su wanke kai amma wanke sauran jiki kurin zuba ruwa kurin ko ina ruwa gama shi kenan ka kare kenan kaga a wuraren wannan hara wanki shine aka yi to idan mutum yayi da halaka gaba daya ya zo kurin ya da zai maka janaba ya wanke gaba ɗaya kai tun daga kai har ƙasa ko ina ruwa gama gaba ɗaya wankan janaba ne ko da famfo yayi ko da sahani da kuma sai wace wankan sahani ina cikin wani yace kawo na wasu amma ce wankan sahani amma ce wankan wanka a daro yayi ka san mutane kurin suke ba kanka kawai iya magana to ka je ya da wanka wai dan ruwa na jikin shi ya tsaro cikin sahani ya hada cikin sahani wai ruwa da yake fitsuwa ya fitsuwa ya fi sai haɗa cikin wuce kenan ruwa lalace ko ce ai mai janaba ɗan hannunka ya taɓa ruwa ruwa lalace ko a raka ji ɗauko ruwa a cikin randawai wajen ɗaukowa da moɗawai hannunka ya tsohon da kun ruwa lalace da haka wannan kikan mutane ba haka wani kuskure ne ba magana shi da ake cewa a fara wanke hannu so uku kayan a sa ruwa wannan sunna ce ko ba janaba ba ce ba ba dan ba mai janaba in ya taɓa ruwa ruwa lalace hawan mugu fasara da aka ta ta'i da al'ada suna ka fasara da da murshin sanin karatun da kyau suke mai mugu fasara a sa mutum aka wai kurin mai janaba dole in kurin kaman iyar janaba ya taɓa ruwa ba ruwan ruwa dan ka sa hannunka ka san amma sunna ta sa hannu ka yanka wanke hannun amma sa hannu a cikin ruwa bai to za gane ma to da kawai kayan kayan kan janaba an har taba hannu iya ta kwata ruwa ai dole ka kano ruwan in daro ne ko to in har da kawai ki hannunka kai ka sa ciki ya ce to zai sa hannunka ciki ya da akwai jama'a ba kai akwai jama'a ba ina ko wani abu ne na tsarin sunna ya zo kayan a sa hannu a cikin makayi na bude a wanke hannu kayan fara wanka dan haka kenan sunna ce a fara wanke hannu kayan a sa amma ruwan wankan janaba ko kai da sahani ko kai da so ko da kasko ko da fanko na tsaye ko tsugunne kurin abinda ake nema gare ka ka wanke inda aka ce ka wanke kuma kakkai ɓannan ruwa shi ne kuɗa ba ruwan shari'a da kasko za a yi da so za a yi da daro za a yi da famfo za a yi da tsugunan da tsaye duk shari'a ba wata wannan kuma abinda ake nema ka wanke inda aka ce ka wanke kakkai ɓannan ruwa ba wani makayi makayi bai cikin tsari bai cikin sharaɗi duk da komi kana hanka ko da wani ce zuma na fafan tsayen ce ya tsayen wace ba ya tsaye wace kan ba ta gune ya tsaye yake fambo tsaye ko ka ta gune dan bai cikin shari'a ba ka ba ka ci ayi wankan jarba ya tsugunne ko a zamane ba ka duka nan ba har wala ba sharadi wani wani ma na ma wasu gune famfan na ba tsaye yake kenan da haka gurin abinda ake nema ko arwalla ko wanka kai yanda shari'a ta ce ka wanke inda aka ce ka wanke kuran kai daidai da sunna yadda aka ce kai kai wannan siffa kurin kuma kakkai bannan ruwa kurin shine kurin sai yace yajudu junub wal ha'id izalatu sha'r wa qas zufr wal khuruj ila as-suq wa ghayrihi min ghayri karahiya yace ya halitta ga mai janaba ko mai haila ya yi aski wanzami ne ko nashi ne da rage cirewar ce ba jiran kan jana baka cirewar ce ko ta kama zuwa kasuwa ka je kasuwa ka dawo ba wani karhanci da janaba don kama ta zuwa kasuwa ta kama ne ba ce ba a huta misali na mun kanta ruwaya wadda abin hurairar radiyallahu anhu ya hoto gari suka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin tahiya na daidaiwa babu abu huraira can suka sake gamewa ce ya ba huraira ya aka yi muna tare kuran ka sullube mun gaba ta hiyarka yace ya rasulullah lokacin da magana da kai ina ina da janaba ne sai nake kyamar in tayi da kai ina da janaba ana ce subhanallah ba wala subhanallah al'amru la yajus amma ne bai zama janaba bai zama najasa dan kai janaba ka zama najasa ba zama da kai ba tayi da kai al'amru la yajus wannan wani abu ne ma'anawi a jikinka wani ma shi ne zai ce ai mutum janaba in zuwa da kayo ka sallah da ci ba a dan ka janaba dan ka zuwa da janaba zuwa da ban janaba da ban janaba abu ne aka ce ma'anawiyan la hissiyan ba abin ne ba wannan gashi na wayan ka taba ka janaba ta taba ka a janaba wani abu da ba aka dora ma kai wanka kun madan mai janaba ya zuwa ko ya kwanta sa kaya ko ya gaisa da kai ko ya wani abu babu wani abu da shara ta hana wallahi a ce lahi wannan janaba shi ta shafa an dora mai dole wanka man ba abin da bauta an taba kai mai jana mai taba kai wanda aka taba kamar kyau la la la sai manzo Allah ce al-mu'minu la yanus mu'min ne bai zama da tsasa yan tahir ne to ne ce dai kenan babu lahi ba wani karhanci dan ka tayi kasuwa ka da illa abin da ake cewa janaba an so mustahabi ne mutum da janaba in zai barci yayi arwalla haka in zai ci abinci mustahabbi ne ba dole ba abinda aka yi so kana ka yi arwala ka ci abinci ka yi arwala ka kwanta ka yi barci in kai daga baka yi wanka shi suka ce malamai suka ke suka yi ma tambaya wace ce giwar arwala alamun fiki su tafi giwar arwala ba wadda tusa ba ta karya ta nan kai iska kana ba ta karya tana nan ko kayi wutsari ba ta karya tana nan da arwala ce suka ce arwala ta mai janaba ko ya tusa tana nan Musa ba ta bata ta ko sai ka cigaba da bacin gaban amma ba ta sallah kuma ba ta sallah eh ba ta sallah yawa ba ta sallah eh ba sallah da ita amma rola zai a kwanta a yaro da ta abinci amma ba sallah da ita shi mai janaba ko da matsala ta rashin ruwa ko rashin taba ruwa mai janaba bai yin arwalla ya sallah an hada matsala sai dai ya taimama ya sallah mai janaba sai dai taimama ya salla ko da matsala ma ba yin arwala a yi sallar da janaba ko babu ruwa kace ruwan kaɗan ne ina iya arwala ka saka kuma sai suna iya arwala ma bai wankan janaba na yi arwala ya salla a salla ba ta bai ka sake salla an har ruwan bai kai wanka ya kai abu ya kai taimama kai salla shi kenan ka kare ba ka sake ta ba sai ya ce qala ata wa nabi abi rabah yahtajimul junub yuqallimu asfara ويحلق رأسه وإن لم يتوضا رواه البخاري ما البخاري كان رواه تعقى بن عبد الرباح yace mai janaba zai iya yin bugun jini gamce kaho zai iya yanke harce zai iya aske gashin shi ko da biyar wallah ba rawahul bukhari imam bukhari kawai na ruwaya kenan cin abinci ne ko kwanci ake cewa ya rawata duk da ta na kwanciya ce abin da yi ne sakta misali na sama na salasa wata ruwaya ya yi janaba ya kwanta barci bai ba arwallar ta ruwa musamman mashi abin da yi ne a yi arwallar a kwanta shi amma arwallar ba ta ɗoki janaba sai ya ce labasa bi dukulul hammam in salima dakhil min an-nazar ila al-awrat wa sallama min an-nazar an-nas ila awratihi nan mai fiƙi suna abin da yake tarjama babu laihi a shiga ban ɗaki wurin wanka wurin toilet na kasuwa ne ko na kan hanya ne na abu ne da wurin wanka ko fisin ta wanka amma inda aka halitta ba ka shiga hammam ana ne kawai ba ta gida ba ta waje dama gidan gaba magana in ka amince in ka shiga wannan hammamkin ba ka gaba al'awar masu wanka zir misali fisin ce kowa da kayan ke shiga tare tarki ko fisin ta wanka kowa zai shiga da kayan shi ya yi wanka laura shi aljihun ba hana ba in kai ba ka gaba al'aurorin mutane kuma kai ma ba an ga taka ba قال أحمد بن ابن حنبل إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله إن كسند cewa ruwan suke cikin wannan wajen wankan gidan wanka ne tafki ne kowa iya zarke shi ita ka shiga yawan kanka ba matsala komi wa illa fala tadkhul in ba haka ba kakka shiga dan wa muna magana wajen wanka kenan a dama tulota musulunci ma akwai fisin ta wanka amma kuma ba laihi bane ba ku shiga ku yi a tabke ko abu ko a ga mutane da shiga wani fisin kai wanka illa mu ana akwai matsala ka samu fisin kinmu wani zai ga bariki ce ta turawa a je kazamai matsalai kaga mutum wa bariki ce ki ya ji ka fisir fa yawa yawan ka bature kaga bai kashi bai wanke kashi bai wanke wutsari kashi ga fisin da mai kashi da wutsari a jiki ya ji fi yawan ka kashi hakara ta bakin kana wa kai dan bariki shirme ne azam ta ce wallahi bature bai bai wanke kashi bai wanke wutsari ko yanzu ko shi ko yanda tuwalar inda abin gogi ya dan gogi gudun da shiga kan shi babu wani abu gudun kwanan moto daga miami muka tsaya maradi cikin mota sai da wani jan mutum ya shiga banɗaki wadda sanin shi haka ya shiga kuma ya yi jima a ciki na ce na kanin wakai wannan kashi na zai wadda aka gaba bai sani kuma wallah da an jima ya hoto kun yanzu wannan famfo ya wanke hannun shi a famfo kashi wanke ta kashin ba wallahi haka suke in mace ce tana jinin haila ba ruwanta ba ruwanta ta ruwanta haila ba jini ko haila take ba ruwanta ta haila da janabarta ya ta yi wanka a ciki haka nan ba tura ba ba rike ba ce ka shiga fisun da turawa kana shan kashi ruwan kashi da wutsari shirme ne wannan ba ci gaba ce ba kalam ta ci kwana muna magana fisin wurin wanka wanda yake a tsarin musulunci yace wa fil hadis hadisi yazo an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wa la tanzuru al-mar'atu ila awrati al-mar'a ruwaya ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul kan namiji ya diba al-awra namiji haka la tanzuru al-mar'atu ila awrati al-mar'a kan ba ta diba al-awra ta mace al-uwata wannan an san da ruwaya ce ingantatta ma musu sarauta wannan kenan saboda hana diba al'aura kenan baka shiga ba wurin da yake da al'aura a bayyane shi yasa na kan kan kuna hadisin na ba a shiga kenan wajen wanka na jama'a in ba da al'aura in ba al'aura ne ba wace yace kun wa zikrullah fil hammam la haraja fi yace ambatan Allah a cikin wurin wanka bandaki ta wanka ofisin babu lahi kan shi wanda zikirar na fi kula halin hasan amma ta Allah kone hadiyan ba ta Allah ba mai kyau malam rid ma ya mana matakan nasi zo da hana ba ba ta ba abin da ya hana kenan ba abin da ya hana kan shi ta kawo ruwaya wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam yazkuru la ala kulli ahyani annabi na ambatan Allah ko lokaci da Aisha radhiyallahu anha wannan shine a kan haka illa magana ta da ake maganar bisin ana magana maza an ce mace bai dacewa ta je wani wuri ta sunta kayanta mutaka ba gidanta bane ba annabi ana ce tana hudda sutura kayanta da Allah Allah ya iya fushi akan mace ta hudda kayanta a wani wuri mutaka ba gidanta bane ba idan an ce magana fisin banda mata shiga wanka a waje studio ko da ita da ce a fisin ba gidanta bane ba kuma magana ta yin ambata an ci misali ban daki wanka babu abin da yazo hana wanda yake wanka ya magana misali annabi sallallahu alaihi wasallama ruwaya ta cikin sai musulmi annabi a bude maka lokacin da Fatima annabi ya wanka Fatima radiyallahu anha ta mai ta mai labule ta sami sutura iya wanka gidan ummu hani ne ma gidan ummu hani ne ma ta mai sutura haka asa labule a tsare yana wanka ummu hani ta zo sai sallama annabi ya sallama ce mana anti tace ummu hani annabi ya suka yi hira daga bayan hijabi kuma kaga ya tubiya wanka ne amma yayi magana a cikin halin wanka kenan magana daga cikin wanka ko ambatan Allah da ana akwai mir sallama da sallama ambatan Allah ne a takaice dai kenan yin magana kana wajen misali dushi da wanka aka yi magana kaka ce a yi magana menene wane tsaya ina zuwa tsayan kare ina zuwa ba wani matsala kan shi dama inda ke da magana akan biyan bukata ne shi ma na mai ziya ne ka masalar sharaɗa ka da ya kawo adab sha ɗaya da ya kawo miziya ya kawo adab sha ɗaya na wanka to a ciki akwai magana ba a magana wanda yake ban aiki biyan bukata kaza la haja bai magana za su yi magana dai akan wannan asalin ruwaya na hana magana a halin biyan bukata ruwaya da ta zo duk da akwai magana akan ruwa ma ta inganta a magana ce ta rajulani ta gawwata ne ta hadasani mutum biyu kana kashi yana kashi nake a ƙauye rakan kashi nake a ƙauye rakan kashi haka a kiya sai daji kai da abokinka can iya na shekara naka anan kuma ana hira shi ne ruwa ta zo cewa kuma ka kashi a aure tuma kun yi zur kuna kashi kuna hira kaji abin da ya gamu ga zur ga kashi kuma ana hira shi ne Allah yake fushi kan wannan amma maganar dan iya biyan bukata kadai a ce ba magana ba nasibi da tsaron ta kama magana misali ya yi ruwa ta inganta nan sallar salama yana biyan bukata ta wutsari wani zai mai sallama ya amsa ba yadda ya kare ya taimaka ma je ce annabi ce me yasa ba amsa ba ina gudun ambatan Allah a halin wannan biyan bukata kaga ba magana ce ba ambatan Allah ne annabi yake gudu ba hira ba magana ba ina ambatan Allah ne ba so a yi a halin biyan bukata kana kashi kana wutsari ko kuwa rika hira kun zurkuna hira kada kada kashi kashi kuna kashi tare amma haka kur abin da ake ta kama magana ai magana dan kai magana kaza ina zuwa ko kaza kaza ka wani magana gaskiya babu dasi sarihi sahihi dai hana wannan abin gaskiya magana eh babu kuma lai da magana wanka da magana kada babu ita babu hali akan an wanka ne kake a ce kana cikin dush dan kada wanka ko dan kazir baka magana a'a ga dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana wankan mu'min sitira don a kare shi amma yayi magana ya tattamna da ummu hani radiyallahu anha alwasiyat na ali abu da baka kuma wani abin wakana sai yace la ba'sa bi tarshif al'a'da'i bi mindilin wa nahwi fi al-ghusl wal wudu sayfan wa shita yace babu lahi bi tarshif al'a'da' kayi a wanka ko arwala babu dai samu wani mushuwar ko sarbeti abin gogi jiki ka gogi wannan lemon ko wanka ne kai ka gogi jikin da sarbet da abin gogi jiki ko arwala ta ka gogi wannan lemon ba lahi bane ba yace a wanka ne kai ko ko arwala ce kai nan menene akwai ruwa na gadan bukata annabi sallallahu ya kare arwala shi mu suke ta kama annabi ya kare wanka daga dushi ashe ta kama shi abun gogi jike ci ala ce bai bukata ba annabi bukata bane wace amma ba dan bai hada bane ba inda bai goda ta kama shi ba wani lokaci ta kai ci bai bukata kenan kana iya gogewa da jikinka haka kuma kana iya sa abun goge ruwa ka shafi jikinka da abun sarbeti wani tsimma ko wani mushawar ka goge wannan lemon ta ruwa ta wanka ko ta abala ba lahi bane ba kuma ce sefan washita ko a zahi ko a ɗari kana da dama ka goge jikinka ko zahi ko sanyi shi sefan washita zahi da sanyi yace yajudu lirajul an yaghtasila bi duqiyat alma allazi ightasalat bihi min almar'ati wal akas yace ya halatta ga namiji yayin wanka da sauran ruwa da ya samu wanda mace mata ta yi wanka shi isko sauran ruwa yayin wanka da sauran ruwa yace wal akas haka mace ya halitta ta isko sauran ruwa na mijinta da yawan kan janaba ta mata yawan kan shi shine wal akas yana kwantar da kin wannan kama yajuzu lahumma an yaktasila ma'an kuma haka ya halitta mace da namiji ma'aurata su yi wanka tare min ina'in wahid a makayi guda daro ne so ne su yi wanka tare a makayi guda ba laifi bane ba fa an ibn abbas qala اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضع منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب abin da yake ruwayar abin abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata daga cikin matan shi ta yi wanka fi jafana cikin mazamci wadda daro babban makayi da aka taya wanka abin wanka faja annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda abin aure da sai annabi yazo arwala ce zai yi wanka ne zai da ɗayan biyu da yazo sai فقالت له يا رسول الله تجي يا منزل الله inni kuntu zunuba wannan ruwan da kaza na ni wanda janaba ne wannan kamar ina da janaba na yi aiki da shi ba kinan sauran ruwa ne na mai wankan janaba na yi wannan ina da janaba ne wannan wanka ya ce ai ruwa bai bai janaba ba ruwan ruwa janaba ruwa bai dauka janaba kaga magana ba su ce an kasa hannu a ciki ba ba ruwan ruwa janaba wanka shi ruwa magana in wa matsalar ruwa kamar kai bayanan can da imam maliki ga cewa ruwa ka kai hada cikin najasa bai cikin gaza ai shi ruwa shi ke kashi najasa ya zama tabbata shi shi ruwa shi yake hukumce kashe najasa ba za ku da ta dauko kuma ita ta kashe shi da ta taba shi ta kashe shi shi zaka na abin ku gane ruwa shi yake hukumce kan najasa da za ku da kuma taba ta shi gurin haka da ta taba shi gurin a takaice kuma ya mushi janaba ba na jaza bace ba janaba yace yace ai ai ruwa bai janaba kin ba ruwan wanka ruwa da janaba ki furan kenan yayi aiki da kan shi rawahu ahmad wa abu daud wa nasa'i wa tirmidhi inda jinsi nasa'i yace wa kanta Aisha radhiyallahu anha wa kanta Aisha radhiyallahu anha takattasilu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid fayubadiruha wa tubadiru hatta yaqula laha da'i li wa taqulu lahu da'li wannan ma ya tabbata ruwa hadisi ne da tace wuri da yazo abinda yake magana ta musu maka ruwaya Aisha radhiyallahu anha tana wanka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam min ina wada amakayi guda suke wanka tare na sallallahu ita da annabi sama fa yubadiruha wa tubadiru wani lokaci ya ragaye ta doka ruwa wani lokaci ta ragaye shi idan ana kwari ruwa maka tana doka iya doka har iya ta tana ta rage mun iya ta tana a garge ka kwashe gaba daya tana rage mun shi iya ta rage mun namiji karanta da kai mace da miji ka suna wanka tare kuma ta da miji kaga kun ba hana ba hana magana ba ana wanka kana ji ko tana cewa da iya ce da ini rage mun Aisha shi kuma ta tana cewa da Ali ka rage mun ya Rasulullah ka rage mun ma ya ka kwashe gaba daya kaga mu'amala ta ma'aurata inda kake nan babu da magana laihi ayi kuma da maganar cewa mace da miji babu al'aura babu babu iyaka wannan wanka ne ake tare haka mai kan dogon bayani babu wani abu da mutum bai kala jikin mata shi kala jikin shi babu a taruwa ta shahara bata da inganci lamin ramani wala ba arabi ne ya taba ganin alwadan ta ganin shi wani ruwa ce bata inganta bata da inganci kan maka ta baka wahala to annabi ta ganin alwadan ta ganin shi ba lamin ramani wala arabi ne akwai ruwa ta yawo amma bata da inganci ba kwata a takaice dai nan iya so maka magana dai akan maganar cewa ana ya halitta a yi wanka mace da miji a makayi guda kuma don ana wanka wanka bai hana magana don kana wanka kawa na ciki ko waje magana babu matsala kan shi sai la yuzu al-iqtisal uryanan bainan nas li'anna kashafa al-awrat muharram muharram dace ya bai halitta a yi wanka zir a gaban mutane domin ya yi al'aura haramu ne ka buɗe al'aurarka amma ta fa'in tattara bi thawbin wani hawihi falabas amma in ka sa wani abu ya sa masu tura ya kare ka da mutane da wani yadi ne ko wani karto wani abu da aka sa aka sa hijabi ba a gadonka ya ce a nan babu laihi ya kawo ta ruwa da muka bayan ɗazu فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بالثوب ويغتسل فاطمة tana wa annabi sutura ta kare shi da wata tuwa ya wanka ka ana ba ganin shi amma ya tube amma ba ganin shi yace amma law ghtasala uryanan ba'idan an ayunin nas fala mani'a min a daji kake kai ɗaya ne ta kama wanka ya kama ka a cikin daji ba cewa ya ka ɓoye nan ma mai ganin ka ya ce wani babu laifi ya ce ya ka maka hujja faƙaɗe ka tasala musa alaihissalamu oriyanan musa alaihissalam ya wanka zurba ba tuwa jiki shi wanda wannan ruwayar wanda iya wanka allah subhanahu wata'ala ya soya ba musa kariya game da zargi da wanda suke mashi yan wani suke mai zargin bin isra'il suna mai zargin musa iya da aibu shi shi kuma kumya yake yi wanka su al'adarsu wanka kowa ta ake wanka kowa zur kowa ta ake wanka da kowa da kowa su ba ruwansu shi kuma musa bai wanka ya keɓance suka ce ba banza ba hatta kaskace yana da mai udura udura suka ce musa yana da baiwa baiwa gare shi shi saki koya baiwa gare shi suka yawo da magana to Allah subhanahu wataala ya so ya wanke musa ta inda bai sani ba Allah haka Allah kadar kai shi kan mutum ka abun kuma ruwa ta inganta ta bukhari ka ruwa musa da salam yana wanka ya dora kayan saman dutse ya wanka kun dutse ya kama tahiya dutse ka tahiya musa ya bin dutse iya dutse kana kana ya bin dutse ya tahiya dutse musa iya bin kayan shi su kuma mutanen suna a gehe da brussels ya zo ta gaban sai wuce sun gaji lahiya lau ya je ki dutse ya bigi dutse annabi ta har dutse ya dashe da da sandan shi idan ku gashi Allah ya sani ne ya gwada musu Musa bai da aibu ko daya annan me annabi annan me kawo wannan ruwa nan cewa dai kaga ai shi ne tunda shi ne ne ai kaga wankan shi zurki kan shi kan shi ai je a gefe zaman dutse ke wankan shi kada babu kai shi ko shi magana da ka maka wannan magana dan cikin sunan kamar al-bukhari wanda al-bukhari ya kawo ruwa na yin wanka haka cikin halin nan farkon karatu a kosa yan cikin alisun ya kawo da magana ya kawo da kumcin ya ce ai ba a wanka zirkunan wani mutum ko a cikin banda ake ya kasa wake mutum ƙari cikin malamanmu ne na farko a suna kurin ce tsoron mutane wahala kurin ko abin da za ka wanka wani kasa ke mutu wani kasa sarbi ta kariya cibi ya kada biyo ka tafiya ba a wanka zirku a dushi cikin da ruwa cikin da ruwa ana magana hana wanka zirku cikin gaban mutane a duban ɗaki ba hana ka wani ya ba mutane wahala Allah gafarta gaba da kenan ba a hana ba in kai ɗaya ne in babu kowa ko a cikin dai balle kuma a cikin gida a dushikin ka bar dakin ka ba hana ba yace to matsaya nan kwarfin da lokaci yayi Allah kai mu insha اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته